بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau takwas ga watan rabi na awal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara da lafiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na hamsin da bakwai za kuma mu tashi darasi na hamsin da takwas a wannan wato littafi mai albarka a اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان عندما متاجي للتاجي من كده كتاب صلاة المساجرين وقصرها لكتاب الذي يعني كما kai ka ce littattafan ya aka yi su daban-daban a cikin wato littafin to za a magana a kan littafi na shida wanda ya magana a kan sallar matafiya wa kafin ha da yadda ake takaita ta domin wato an sani cewa kamar yadda malamai suke bayani karkashin wannan shine Allah maɗaukakin sarki yana son sauƙaƙa wa al'ummarsa kamar da Allah ya gaya mana a suratul a'raf الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فيك يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فيك ويضع عنهم إسرهم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فيك الذين آمنوا به وعذروه ونصروه وتبعوا الذي وتبعوا النور الذي أنزل معه بيد أولئك هم المفلحون wannan shi ne suji Allah madaukakin sarki yana ba da sifofin mu'mini sai da su ne waɗanda suke yin biyayya ga manzo annabi da ummi wanda yake annabi ne kuma ummi wanda yake alimun bila qatin azizun bila zati baya rubutu sannan kuma annabi ya jiduna hu maktuban inda hu fi tawrati wanda sifofin sa cikakku sun same sa a rubuce cikin addaura da injila sifar annabin shi ne ga ɗaya daga cikin sifofinsa ya amuru bil ma'ruf hatta a daura akwai wannan sifar da annabi alaihi salatu wasalam annabi na umarni da kyawawan ayyuka wa yanhahu ma'anil munkari kuma yana hani da mummunan aiki wa yuhillu lahum at-tayyibat sai ababen da suke tayyiba su karka da ne to yana hadasa wa yu'aribu alaihim al-khaba'ith da abin da zai cutar da rai da gangar jiki to haramun ne kuma ka aura ga duk wani abu da kai lafiya haramu ne a musulunci za ka yana da wannan illa ko da yana da wani amfani da ɗan shi ka a ga ajiya aka ce ma ya kalu na ba'ani kawai wal maisi sai aka ce kulli fihi ma ismun kabir wata qira'a ismun kabir akwai zunubi ne yawa sai ce wa ismuhu ma akbar min naqima ko da wani zai ji idan ya ja wani abun ba yi wai yana samun nutsuwa haka za ka ji suna faɗa wadannan jiran nan wannan satin wani yana faɗa yana cewa ai ji wai ba yi zuwa na ita gani wai aka da wai duru a ji sai ka ji ai duru ina jin da yana bayani yadda wai duru za ka ji kawai gaba ɗaya wai faɗi da sai ke bayani faɗi da ta sai yake to wai arimu alaihim alqawari daga cikin dokokin da yana haramta duk wani abu kabir wa yadawu anhu israhu duk wani abu mai nauyi ana ɗauke mu'mini shi mutunci ba ya zuwa ta lantsa ba da wuri a wani aka lalata da shi kare alayhi da wani wato mararraka wani tsaure-tsaure da yake akan mutane wani abubuwan da suka shiga wato suke suka shige ba duhu sai mutunci ya zo ya warware to duk wannan da boko annabi alaihi salatu wassalam to da ni bayani akan sifar sallar matabiya domin matabi yana cikin wani yanayi domin annabi ya safar su a cikin al'ada ita ce a wani yanki ne na azaba wa qasriha da yadda ake sani ke sallah sallolin guda uku ana sani ke to za a yi bayani akan yadda mutum zai yi sallah idan yana mata shi da yadda zai yi jami da da lokacin da dan tambayoyi guda biyu inda kai sallah ka zo kai bayani akan kasar kai tambayoyi biyu na zuwa tambaya ta farko shi ne ne distance din da ake yi wa kasar ta biyu kuma kwanaki nawa ake yi wannan sun fi karfi a cikin abubuwan da ake zuwa da to ba da suna bayani dangane da matafiya ana samun mutane nauyi guda uku ko hudu nauyi na farko shi ne wanda za a haife shi a gari ko dangane da sallar kaso wanda za a haife shi a gari ya girma a garin ya mutu a garin bai taɓa zuwa ko ina ba har wannan ba zai kasar ba ya girma a kano a kano aka haife shi a kano ya girma ko kuma mu ce a unguwarsu da a kano zai iya zuwa wani wuri ya tafi a cikin kano yake cikin birni a nan ya girma za a ga irin wannan mutane a nan ya dace a ta gaji sai ya nemo an an sa shi a cikin a nan ba da yi komai a cikin kano yake kaga wannan ba ba a magana idan bai je ko ina ba shi dan gaza ne ko a gida yake sannan mutum da yi ne wanda yake wanda ya girma a kano eh aure amma aiki ya saba shi sai ta yi kowa da kuɗi shine mutum da shi ya kowa da kuɗi da gidansa da gurin aikin sa gaba ɗaya ne gidan aka yi shi amma ya kowa da kuɗi wannan shine mutum da shi mutum na uku shine wanda zai tafiya da niyyar yin wani abu ko karatu ko sana'a da niyya amma zai ɗau lokaci shi wanda da rijiyi ke kira mutum wanda ba ɗan garin bane amma an da zuwa ka a za ga wani sanyo da ruwan kan adamawa amma da ya zama sannan saboda aiki da kasuwanci ya da tsabana nan to wannan yana da nasa hukunci shi to wanda kuma zai je da niyyar wani abu ne karatu na addini ko na zamani ko tsara mutum na hudu kenan mutum na hudu shine wanda aikin da ke nan yawo direba ne kullum yau yana adaba gobe yana kwakwakwai gaji yana kaduna haka duk wanda ba dukkan su mata jiya kuma dukkan su da alaƙu akan to bara mu ji a cikin karatun wani gida wanda ya yi iya faɗa zai riba da hukunci wanda zai faɗa wanda yi bayani me ya hukunta da dukiya ina ga wayannan su ne dai mutanen da za a kai agogo akan abin da ya shafi kariya ina yi dai na baɗi ko ko ya fito ba ya fito cewa wanda yake kasuwanci ko abu wani ko dai ko shi direba ba ɗan kasuwa ba ne yawa wannan shi ne yake babu dalilin mutajiri da qatliha babu da yake bayani akan sallar mutabiya da kuma yadda ake takaita ta ta koma wato tarabi salloli guda nawa ake kasar guda uku a ga Allah da rijal da mai da aduba a kasaran da take in kace za ka kasar guda ɗaya za ka yi idan kace za ka magana ba kasar biyu da rabi to ya za ka kalla ɗaya da rabi ya ba dalla ɗaya da rabi kamar yadda kisa ba shi da dai da rabi wani yake a zuwa da ita ko kana wani karatu ba wani ya kai wa dace da shi idan baiwa sai kisa ce ya za a komai na kaidan abin da kare ya ga dai a zuwa da ita in ka kuma da ita da ka mutu ba to shi ne yake cewa ana an ta ummul mu'minin radiyallahu anha an karbo daga nana Aisha uwar mu ne Allah ya kara mata ita wanda ta yi din yana da yawan bidda Allah ya ga mana suratul ahzab annabi aula bil mu'minina min anfusihim hukunci biya ga mana a aya sai ce wa azwajuhu ummahatu wannan shi ne dalilin da yasa abu ne an ce an Aisha ta ce ummul mu'minina saboda Allah da kanshi yake mata yan annabi iyayen ku in kace kai Aisha ba ba ya ga wani shi kenan amma ana na aisha uwar kowa ce shi za a ba duk da na raba ne ba ta ba ta wajen shekara bakwai amma da zaro tana girma ba ta domin ba kar uba uwa ce ko ka hauke ta kuwa shi ne ba wajen shekara dole a ce da mutum ce ba ba saboda haka ana diba wannan gabar to an riga an samu girman da Allah ne ya bani to auladin mu'minina do ayar abu na farko tana bayani akan duk shi wato annabiyu annabi Allah aure da mu'minin ana so soyayya da zaka yi wata aure ta kowa a cikin mu'minin dan ba yi shine wata hadisin na da yana aure ba za ka dubi ne ba za ka zama ta jiri wata yaron su soyayya da kake a zama da ta san ka ku ta iyaye ka ku ta yaya ka ku ta kowa ko bi walidi wa walidi wa nan ajma'in yaron su kawo kowa soyayya da kake wa Allah shi ka ke cewa Allah shi ka ka yi wa ubi ba yi da ba yi da za ka zama fasan sarka ya ma'aikin Allah dole shi ya kace wa azwaji ummahatu to shi ne yake cewa ummul mu'minin uwar mu'min domin ana da yawan fara wanda yake ne dalili to ga dalili kana take farada Allah salata inda farada rak'atayn rak'atayn Allah mun kace zai yi ya wajen da sallah lokacin da ya wajen da ga yadda take rak'atayn rak'atayn duk din shi wasu malamai suka ce ajiyi da safa ajiyi da yamma kafin a yi kirayi haka ake yin sallah bibinci bil amali idan mutum zai tafiya bibi wa safari amri da yana zaune a gida zai yi haka nan yayin tafiya ma biya ce da mazauni da wazanin gida kowa biyu yake sauke ran da rafi gaban bayan an wato ayi isra'i kuma sai aka tabbatar da sallar tafiya cewa tana nan a raka'a biyu wajida fi salatul hadar amma a kan Allah gida kuma wanda yake da wani da zan mazauni gida sai aka fara da ta koma hudu saboda haka guda hudu ne sannan wanda yake biyan nan baladan wanda ya hudu ra'ayi kar wani ya dauka cewa dan za ka hudu da wannan fahimta cewa shi yana ganin kamar ya take ta wannan talada idan ka ga shi yake biya sai kai ga Allah ta aji wata ka ga su wannan ka'ida ta cewa maka jiri ne shi ke sallar da wanda ya sallar da a hudu ba aka wani da nan sai kai ma ka ba domin Allah ne yake kai haka ba kai ka ga dama kai ba umarnin Allah da yi zai zo a rifi wato inna la yuhibbu an tu'taru khamsuhu kama yakrahu an tu'taru ma'siyatuhu Allah yana so duk saukin da ya ba ka kamar yadda yake so idan kuma kamar yadda baya so kuma ka zai kiwo saban sa haka Allah yake so in nema da shi kamar sauki idan mutum ya ga baya yau mun saukin da Allah ya raba ba sai da ga wani sabon kun Allah ne ba mun Allah bane wallahi shi kan da yake so wasa da idan za ga wani yana so ba Allah to ta wannan hanya kamar yadda za ta ba ya mutum ibn al-qayyim ya kawo yake cewa hanyoyi kusan biyar ya kai yake ne ga mutum ya ba ta farko zai koma ta in ya gama zai iya da ruwa zai koma ta uku ɗaya daga cikin hanyoyin har da in ya ga kana da ibada idan ibada ce ki ta kai ta hanyar ibada sanan zai ba illa a ko da za ga ai ce banda lafi ne da yake ki da abin da Allah ya ce kawai zai baka inda ba za ka buje da cin zalla ba sai ka ka kai abin da Allah ba shi ya ko ba shi ne priority ba ba shi ne ahambu ba sai ka ka kai muhimmi wai dan kawai ko ka ba kai da wani ya rage ba lada ya riga ka ga gudu amma ya rage ba lada domin idan kai wannan ka samu lada ne yawa to shi kuma ka gudu ka wata aiki sai hana kai da yau shi za ka kai ne wanda za ka samu kadan shi ba kuma zai sai ma wa duk mai wa zai hana maka lada to to da haka kun ga asalin sallar ke asalin da a zaman gida ka ajiji a tafiya ba ka ajiji daga baya aka tabbatar da tafiya aka kara da zaman gida wannan hadisin da biyu kuma ya fito kamara sannan ba manta ba akwai hadisi na ibnu abbas da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa an cewa annabi alaihi salatu wasallam ayyul adyan habbu ila Allah a ce addini wani addini ne ya fito yawa zuwa ga Allah sai yace ala aniyati sam'a sakatan addini ne sauki sai Allah ya fito lafiyayyen addini kuma ne sauki sai Allah ya fito domin Allah bada kudin zargi ya wajen ga annabi alaihi salatu wasallam sallah biyu daga baya aka kara da ta koma wato ta koma hudu eh ka gani saboda haka al'azar na so na eh a ruwayar hadisi haka da ruwa addini ai ka gani fakkan ne yanayin addinin da ake ruwa addini ne da biyu da mutane za mu kawo a da a wato a waɗanda suke addinai a baya kaga addinin da wato na mutanen annabi Musa alaihi salatu wasalam yana yin ibada duk da yana da ma'anar ibada amma addini za a ce lokacin da wanda haka annabi ya faɗi suka kaga ku a wajen al'umma baya idan a ga an saka ba da kana ne da sai ka dawo kan dokari dole sai ka dawo kan dokari sannan Allah ya ce sai ka dawo kaga akwai wata to sun ji mu kan wahala sosai a nazi yanayin addini duk da cewa ibada amma lamarin da ya zo a hadisi shi ne al'adiyan hanyar adiyan ya habbu ila Allah a cikin addinai da aka rubuta zuwa ne suke zuwa zuwa ga Allah haka wanda suke yanzu a yanayin tsarin mutanen annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda suke wa annabi Isa ta tattai addini ba ba wanda aka ba ku rayuwa za ka mu damu addini ya ba ku haka wanda suka ba annabi Musa alaihi salatu wassalam ya rubuta kenan wanda ba ka addini ba namu ya ba ku domin al'umma bayar da akwai al'umma da inda zai ta taba mutum ya yi kwado mu kuma ruwa aka ce kwado ba kawai to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda wato za mu kalle su masu sauƙin da su to kaga za mu ga sauƙin shari'a dan gani da ni kakan je sallah mai hurhudu mai hurhudu an kaɗe da mana ina sannan kuma ko tufiyar wannan al'umma a hadisin babu lura da haka to an je ban je mu da wannan sauƙin yawa to hadisi na gaba hadisi na 199 an ibn Umar an karbo daga abdullahi dan umar an hasu bin asim an karbo daga hasu ibn asim wannan jikan sai na umar ne eh jika ne nake na umar Allah ya ɗauki sarki ya kara masa yadda ake shi ne wannan ruwaya da ake cewa wato ruwayar hasu an asim an gane ko as da muke biyawa saboda haka ka ga ruwa ya asali tushen ta daga sai na umar take shi kuma daga annabi alaihi salatu wasallam ne do ko do kan haka idan ka dace wato annabi nabi na na abdullahi da umar nabi abdullahi da umar shine kake ji ruwayar wato annabi domin nabi shine malamin sai yake da talibai guda biyu sabu da da wato ba ka ga shi ba kumbulu da masjidai gudu kafin haka za ka kai ka zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam haka nan sufi ko wanda yake dauka shi ya kai zuwa ga kalare da duk ruwaya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa kale yake kaga radiyallahu anhu ba Allah ya kara mu yarda wannan ibn Umar yana ce ta banda su hudu ba a ba na zan magana ba a ba na ne magana a kan su da yawa ta banda su hudu waɗanda iyayen su da kai in ka zo zuwa a hadisi ko da da shi zamu yayi bantuwa kai ce ka ce radiyallahu anhu ba su zo hukin da shi a baya akwai Abdullahi da Umar kaga Abdullahi da Umar dukkan su ga kai ina ce cewa ga kai guda hudu waɗanda Abdullahi ne kuma iyayen su ma ga kai akwai Abdullahi da Umar sai Abdullahi da Abbas kaga Abbas ma ga hadisi in ka zo ka ce radiyallahu anhu ba sai Abdullahi da Umar ba ik mas'ul sa'i ba zai ba da na da za ku fadi ni za ku gane ku ba ba mu ji ba ji yana cikin abaji ba ba ni wasu Abdullahi mas'ulin ma yau da ba mu ji bane ko dan ku ji sunan ka kai ba ji bane yau sunan ka Abdullahi bin Amr bin al-As Amr kan as-Sahabi wanda ake tsakanin san da uwar shekara goma ku dubi a ji wannan da wahala da babu cikin mutane amma ke kara gobe ba ka ga mutum ya da ke kashi na ne ke kara gobe ya yi to ga wani kaga na uku kenan sai na hudu a yi Abdullahi ba su da da zuwa ba kan da Abdullahi ba da zuwa zuwa da kin Allah to wai da su hukun su yake cewa idan ka zo riyawa ko da ne littafin yayi mutuwa ke rabbi Allah wa amin sai ka gyara kamar masu koya yara a Islamiyya rabbi Allah wa amin sai rabbi Allah wa amin Allah ya kare da a gare su dan da yawa za ka auren kaji da yara don ana ba su kana ji a yara zai ga ya kawo rabbi Allah wa anhu saboda wani gida ji a mata ba su da kasuwa da ba su kawai rubuta ba sai kuma da kake ji a ala usratin la tariya rabbi Allah wa anhu ba Allah ya fara muku yadda duk duri domin da uban da dan duk da akwai ko Allah ya umar yana حدثنا ابن عمر بن عبد الله بن عمر يا من كذبوا فقال زيد سيدت النبي صلى الله عليه وسلم na wato zora da gaba ne karatu sura wala barahu yusaddiqu fi kamal ban ga yana yin sallar nafila a tafiya annaba ne da su sura baya nafila a tafiya in dai ba wato annawasu da bukan akawa misali annaba ne da su sura wato sallar nafila da yake yi kawai shi ne baya barin raka'atul fajr da wuce wayan baya barin kaga alfarata da fajiri da wuce sai kuma malamin sai da kiyamun layli da sallar walaha da sujudi kirawa da sujudi shukuri da salatul hada in kan alimin da idan za ka iya wayan duk za ka iya yi amma sunan rawatu aji na aji na da kuma za su gaba da baka rawatu shi wanda za mu zo nan gaba da safi zuwa za mu biya to annabi ba ya yi dinne da biya domin Abdullahi da Umar yana ganin yadda to idan za ka yi kai wayan nan ba yake da Allah ba ba ka ba mu ko da Allah ya ba mu ke sai da mutum da ya gari a saboda shi ne annabi sallallahu ya ci gaba da yin waɗannan sallolin to wallahi bi ba dan dan wani za mu ga mu ko Allah ya yi ai a maka ne za ka je kana mula maka ne ko za ka ji wannan masallatan wannan su da ake zuwa a kai domin ka san wannan zaman kanka duk da wajibi ne ya raka aji amma ran da duk garin da kake ko da irin gari ne to ka ajiye ba kula za ka ba ka labar yana nan ko shi a maka ai kaga ba da wani kike yi ba kawai ku san lodi kai san lodi kake yi don kan ba shi zaman kan duk inda kai da ya ba Allah in dai ya aure turan sa tafiya wanda za mu faɗi kamar yadda muka faɗa na san da yawa duk sai tambayoyin ban yayi ne kwanakin shi da kuma ni da makaba dukkan su ne da yawa suke shiga wa mutane wato duhu za mu yi magana da ƙarfi amma dai wannan mutukar ya zama tafiya ta ajiye na wazo ta zama ya raka hudu gaban azar hudu bayan azar ko biyu bayan azar misali ya ajiye su Allah zai baka ladan ya tabbata a rubutu cewa za a ci gaba da rubuta maka ladan ka da shi za ki so kai kai alkhairi duk ran da ka samu dama a wannan yanayin to ladan da ake gaba to baka samu dama ba kai sai a ci gaba da rubuta ma ladan ka to wai da su ne kamar yadda wato haka yau ba mu amma tambaya a kai yake yana fatan duk wanda ya dage da biya kada kada ya dora yin wannan nawazi domin zai samu ladan da aka samu ba shi ne yake cewa balama rahu yusabbihu fi sabr ban ga annabi yana yin sallar nafila a tafiya ba wa qala Allahu jalla dhikruhu yake kuma ku dora Allah ku ji Allah ya bada wanda girman sa ya daukaka lakar ka da lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya tabbata a kan fi rasulillahi dangane da annabi alaihi salatu wasalam ta yi zuwa lakar ka da lakum uswatun hasanatun fi rasulillahi kyakkyawan koyi ya tabbata a gare ku ko bayan an kadan gani da sha'anin annabi alaihi salatu wasalam shi ta ko ko ilo annabi ya tsaya amma ko ibnu umar sun sai sun yi tsaya domin shi koyi da annabi alaihi salatu wasalam za ga ibnu umar ya zo wani lokaci a kan abu hawa sai ga ya tsaya sai sai ya gama shi ba Allah sai ba ruwa ya azira mu'mini ya babban malami ne ba mu ke kada ya ce na ta ganin annabi ya tsaya shi ta da tsaya ko na san ba ko ba sani da sai domin ya tsaya a gurin haka ibnu umar yake yi to da haka wannan abubuwan yana da fa'ida mu kiyaye su sosai da su to sai yake cewa da karka da kun bi rasulullahi uswatul hasana hakika ce kyawun ko ya tabbata a gare su dan gani da jalin annabi alaihi salatu wasalam to wannan hadisin zamu koyi cewa akwai daukakawa dan gani da kuma wato yin namu da gani yayin tafiya an yi wa mutum sauki kana ana so mutum ya yi riko da saukin da aka yi mai yi riko kuma ya furta koyi da sunna annabi alaihi salatu wasalam sannan abu da kan a hadisin da muke yi cewa lallai ta bai suna da lokacin bakar kwaɗayi wajen koyi da sunna annabi alaihi salatu wasallam da kuma yin cewa annabi biyayya a kai hadisi na gaba ɗari hudu daidai ana da bin malik radiyallahu anhu kala an tsammani Allah ya kara masa ya dai ce sallai ki zura ba annabi sallallahu alaihi wasallam na sallaci a zahar tare da annabi alaihi salatu wasallam bil madinati a madina arba'a yace mun yi raka'a hudu wa bi dhul ulayfa raka'atayn amma muna zuwa zurhu da ba sai muka fara sa'i duk wanda ya taba zuwa Makka Madina zai gane sai ya jira a fara maganar masafa dukkan su tsakanin daga Makka daga Madina zuwa zurhu da ba kawai ka ne zuwa wajen gari a Makka ko kamar mutum da zai yi a ne kawai ku ta wajen gari kaga wanda zai tafi ya fara zuwa wanda zai je Zaria ina zai je a fara zuwa ya fara zuwa wajen gari kwada jawabi na na nan ne kalle to kaji dan da yake ba an ne na yi wa ko wajen kubutu ne zuwa da wannan tabbacin nan da kubutu ta da shi idan zai yi nan fa yana zuwa mutan da ya tafi mutan to biyu al-kansala da sauran da gaban malikiya suke cewa da zarar sabar gidajen gari to kawai sai auna ina ne muna zuwa ran fara barin gidajen gari duka wanda ke wayan gaba daya in ka hawo ne dubu dubu misali wai ga wanda za ki ne dubu idan wanda za ki ne sunan ka nan haka ne fiti wanda za ko ina ma ina ne da ka je ka shiga ka fito da ka fito da gari to kamar haka dole ne ka fito kamar haka aka zuro da kai domin suna magana bai kun mutu ta iya zuwa mun hudu tsakanin Madina da zuro da kai kowanne bai kun mutu ba wanda za ku kuma malikiya ai labari haka yawa daga mil nawa ko burji nawa burji nawa ake fara yin wato tafiya wannan shine maganar maza ba za ta wuce a malikiya ne akwai maganar su ba ku dawo wajen gari an shiga gonaki to amma shi a baya da ma'auni wasu suka ce gode bi hudu shine wasu da ke mil 40 kun biyu din mil 40 da kuma kiro ko da kuni daya mil ja biyu kai da biyu da hudu 40 da kuma wasu da ja 40 da hudu wasu da ke 40 shine kawai da kilo biyu da raga ya koma wajen kilo biyu da 70 da wani abu amma suna cewa kilo biyu da 80 da hudu zuwa da kilo to da za ka ba mu wannan lai amma yin kilo biyu da din da kike yi tafsirin da wannan zaka tafsiri kaga ba za ka kira amma malam da yake yi sai raba da zuwa ko ba zuwa ba sai raba da zuwa yake kaga duk inda a garin ku al'ada da za a ce rawa da ake yayi tafiya kawai sai ka zuwa yanzu mutane wanda ya zo bi zai yi kai unguwa ya tafi ko tafiya yi ya tafi unguwa to wani ka tafi amma wanda ya tafi gwarzan ba to zai tafi kuma ba da alƙawari ba na zo ne da bin kilomita da rawa shi da na kawo muku wannan final answer ke cewa wanda yake da zaka ga a garin ku dan wani kanin ya ga zuwa ba ni ya hauka da ko yayin gidan wata kawo boye da ai kawai a waya gidan shi da ni ba bai ba gidan shi ne da da kadaro bari da ai gwa ka dan da bari to to da haka wannan shi duk wanda zai da a garin da za a ji ina wani a ce yayi da biya to duk wannan gurin wanda yake hukura da biya ne ko gwaye zai fito to an samu labari da da yake yau wa gabu ko wanda zai gabu shi da la ko ko mun da kenan bayan Allah shi da la ka ji ina wani a ce yayi tafiya kai kaso ba ruwan ka da wani ba da dole ina wani yayi tafiya to za ka kaso shi ne kawai wannan ma'aurin ya fita ta huta da wani jirgin jirgin ko ba auren da za ka zo kai ta aura duk ta huta wanda ya tafi ne ka ya tafi uwa eh shi ne ai ai gwarzo misali ai da ba ya tafi gwarzo ai da rike wata lokacin don mutum ne a ba da za a je wa unguwa ya tafi ko ta biya ne ya yi tafiya zai kasu na a ai ko sai dai mugwari eh a misali in dai ba mugwari ruwa da zai tafi gwarzo a biya tafi unguwa ko ba ka mun al'ada ce mutanen ne za a ce mutum ya zama gwarzo a ce sai dai yaro ne yaro ce baya da zaka mutum ya san tafiya wani zan uwa ba amma ga mai hankali ne tabiyi da za a zo a ce wani da mutu ya bi ya zama unguwa sai a ce ko unguwa da ya tafi tafiya ya ko unguwa ya tafi a fito da magana karan zai ce ma ya yi tafiya shi da ya muka kawo ba ma so mu ta ɗaukar garuruwa mu kai da karatu a nan don wani zai ta kawo inda yake zuwa wane ma da inda yake zuwa wane shi ke nan karatu da kare ya shi za mu ka ba da hukuma kawai cewa duk inda za a ce an yi tafiya kawai za a yi maka su an yi muka dawo mutum mutum muka wanda ba a ramadu a mutum mutane mutum ne da tafiya da mutum da mazoji wanda za a haifa ko kuma kasar ake kallon sa kanta wanda za a haifa a guri ya girma a gurin ya komai na da ran yana da hukunci da da to wanda zai zo ya jima abu ya amma aiki ya kai wani gari ya koma kai ne ba ya da kowa da kowa ya da ya koma da ko koyo ko adabawa bukari a kankaro ne amma ya koma da aiki ya ji da iyalan da komai komai a cikin shi ga mutum da shi ke mutum da kuke wanda karatu zai kai da wani ko tsara ko kasuwanci da kuke magana da shi mutum da mutum da hudu kuma shi wanda ake kenan shi kawai zai da har duk a wannan hudu an yi bayani to ba mu ba da amsa wa yana mu wata kila nan gaba ku kai a karatu ko mutum da farko shi ne wannan ba shi ba kaso a gurin da yake alaka yi cikin kan cikin mulki komai na ga alayyaki wannan ba shi ba wannan da kaso ba da shi ne ba mutum da shi ne wanda aka zo aka yi shi amma aiki ya mai da shi Kaduna ko Lagos ko Abuja ko wani guri ya kwashe iyalansa iyayen da ranar to da haka yanzu ya koma an canza jiran da yake wannan kaso an fanje ni ai wato a wuta ce ko da misali yanzu kaga wanda mu zai kasu a garin su ba ma ai a hanya ba an halaka wanda zai kasu a hanya tafiya a hanya akwai kasu a haka yake misali inda an yi bawo garin su ba zai kasu ba amma a hanya ku dai da kasu ai haka in ke yanzu ka zama dan kai ne na biyu yanzu da bayanin da nake nan kai ko kun kara yi haka shi ne dawa ya magana da ne ko ko gwaran shi ne amma ne idan na bari da yau bayanai na asiri suke yawa abin shi za ka ce kara ne shi za ka ce za ba kana da kawo mutane ba ke kai kara ne so kai ka fito da kara ne ba shi ne ai magana a kan amma bayanin ba yi koyo shi yake ba mu da problem don kan kai dan kara ne amma yanzu yanzu ka dawo cikin guni saboda haka duk wanda za ka kara ne kaso ba ne kaga mun ba da amsa da shi kawai ya ba da garuji yawa to da ai kawai ne yawa to ba ni a ya ce ki ya shi ne kaji ya da bara ko ba yanzu wanda yake kabu to da ka bi yanzu kai ki ya dan tsara ya dan kura dan gezawa duk sun zama cikin nan duk wanda ka kabu kasar da domin kun kan nan ne iyalin kananan komai na kananan to da ka fara waɗannan iyaye kananan yawa mun gani da wannan ji kun ga mutum da biyu ke rago shi ne mutauke aka ce kira da mutauke wanda zama ne ya kawo da amma adan jijin da yana da to sai mutum da uku in mutum ke muka ba da wannan amsa sai mu gaba kadarin mu yanzu ba da mu ba matsala mutum da uku shi wanda wato shi kuma karabi ne yake ko wani kasuwanci ko kuma ya tafi wani gari da wata niyya kullum Allah ne yake gaba wannan abu ya dawo amma wani shi ne yake daukar shekara ɗaya biyu ya wanne ne yake gaba saboda haka kullum kasar ne shi yake kira ajiyar sabili ko kasu suna kira su wannan saboda haka da zarar ya je wannan kawai shi kasu zai tafi ko da yake ba shi da asiri masruf ya tafi wanda aka yana kasu to kullum ana aure ne magana kwanaki wanda magana da uku na hudu shi ne wanda aiki da ke nan da ji a cikin nan dai amma kullum a tafiye shi gire ne ya kai mutane ka duba ya kai su Lagos ya kai su Adamawa wannan kullum a cikin kabar ne Allah ya sa mu yi mutum da mu dora ku je zuwa to to da to sallama alaikum kun ji abin da alaji ya ce to mai gida biyu ba yana da iyali a kaduna yana in dai kun gane karatun da muka yara yana da iyali a kaduna yana da su a kano na'am ko ina gida ne a gurin a halin tafiya ne zai kasu to da haka yayin da ya zama a kan gaban tafiya a hanyar da zai kasu amma in ya zo ya sauka a kaduna to ya zo gida idan ya sauka a kano ya zo gida shi ma hausa ta fita wani yago No. Bajin ne ya na kadaro. Haka. Ta fito jama. Da waje ne. Yau za mu yi hadisi ni ke nan mu da. Shi sa za mu yi tebo abubuwan masu wahala na faɗi. Yadda mun je kan ganga ba ka je da ni gani. Ga karatu ne mun da ya da to. Na'am. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. A halin da zai rage, yana nan a halin da zai rage kabu. Bana kuwa wannan tafiya zai ne kuwa. Yana a halin da zai rage kabu zai rage. misali musamman ba a zai sallata ba wa da hanya da duk yadda zai yi domin zuwa amma idan ba a hanyar da ba zuwa a garin da ta ba su misali a da abin da ta kama da garin ya ɗebo fasin da amma ta kama da garin duk da abin da kuka kama da shi ne da kan da shi Allah ne amma idan kama da a hanya da duk yadda zai irin da bai da malamin ke ta kama shi da biyar da biyu ko zai zuwa kafin wanda da yawa yana zuwa wadanda ne cewa wajen biyan bayan ne sallah ta kama shi a hanya amma da yanzu gida zai zuwa ta mutane sai su ne zuwa zai yi sallah sallah su zo da kuma a hanya ta zama ta kama biya zai biya na ta karo zai biya ba ne mutum ka jiri ba da nuna kowa cikin wani gabi to mu je ruwa shi ne ba auka da daga don ba na so ki ta fito da wannan abun gaba gaba da kowa so yake ko ya rika da farin kyakkin da kanka shi ne bulo bulo ce shi za a wani yin kula da wani ilimi zai mu ba da gomina wannan gomina kawai ka ɗauke da ɗaya aiki da ita ya isa na na haka eh shi ne misalin ka har yanzu yana nan mukaddi zai ta yin kasar har sai ya gama aiki haka zai ta yi mun gaba da wannan to mu je zuwa Dan girma Allah an gasa babba da ina da Ya ne jama'a. wato me za ka ce kai mu ci gaba a eh la la ada da lazar mutanen da babu da ga wajen la haka haka duk a hada kuke ai dan bi ba ai kana da hukuncin da zan yi ne kaso saboda haka kai ka dauko ko da al'ada ka saba ka a gida kai dan bi da kawai domin ɗan biyu ne don ka tafi yin kake da shi da kake duk biyu za su ala da al'ada ɗan biyu ne a halin mata biyu magarba ne ba ɗan biyu ne su ba wato wato dan shi ba a jirin nan don shi ne Allah sai ka ga mutum yana jan wahala ko yi biyu ba da kai mu dora karatun halin tafiya yana za a ba wannan gabar sun ya gada ba da kita ka fahimta amma dai biya yana nan sai ya biya sai ya haƙura wasanin da da tafiyar da biyan ya biya aji wannan abin da aka faɗa a kan matafi na cewa a wato a a da ake cewa almutajiru a dole nafi in da na ba in da a kara yana nan a kanta domin sunan da matafi ba za a ɗauke masa ba amma ya sani cewa rayuwar da ba za ta dawo haka ba dole sai ya rika ajiye wani lokaci da zai rika biya kaji shi ne kawai domin da ga ai haka ba shi dama in ya ga dama zai biya yau da gobe saboda sabo za ga da azumin da zai tafi da wahala da direbobi suna ga hannu da wahala a hanyar ce da ruwa wallahi wa ala mu je zuwa to mu dora to sai ma da yake to kun ga anan daidai wannan gurin mun yi magana yanzu duk wanda ya taɓa zuwa makka zai gane wato kawai wajen gari ne zuru da ba wajen gari saboda haka yi da ake magana da ka baro ka fita daga wajen gari kawai ka fara garin gobe za ka kasu shi ne muka kara saukacewa maganar malam ba Muhammad bai ci cewa kawai da kafu da wurin da za a ce na wani yayi tafiya shi ke nan kawai ka kasu to shi ne yake cewa bi zuru da ba da raka'a kai daga zuru da ba Allah ya fara raka'a Allah ya kai kowa ya ga gurin da sai kara gane kawai kan nisan gurin dan kun a baya tafiya sai a samu guri ko a daya ba ni ka ga a daya daga nan a ta abun ka ai wanka ai abubuwan da ya kamata an bai da jabu yawa to sai yace um hadisi na gaba dari wurin da an anas radiyallahu anhu ka marajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ana tsammani Allah ya kara masa da yake mun fita tare da Annabi alaihi salatu wa salam min al-madinati ila makka daga madina zuwa makka daga madina zuwa makka وكان يصلي ركعتين ركعتين يا كتب فينا إن صلى ركعة بيو بيو أتى رجعنا إلى المدينة أتى لمك داو مدينة أتى النبي عليه الصلاة والسلام يركع إنجا بيو بيو بيو أتى لمك داو مدينة دو أن الذي ركعه إن بيو أتى إنجا سأله يا يا ابن أبي إسحاق يا هيا أنا أبي إسحاق يتم بيوتي yawa an tsammanin jami'a ta yi a kamfin bai makata sai an kun yi wasu kwanaki a makani tambaye ce ba domin anan akwai zan tambaye da gobe kwana nawa ake fadi ko sai ce kun yi wasu kwanaki ne kane ji a kauna ji a ajira ranar mu goma da annabi alaihi salatu wasallam kun san daga maka zuwa madina kamar da yake sani ya fara azabul ma'ad sau hudu annabi alaihi salatu wasallam ya taba zuwa maka tun da aka fitar da shi daga maka sau hudu ya taba zuwa banda matsawo maka duk wannan umar da ya guda hudu shi ne kawai ya zuwa ne aka yi mana zai yi wa bana wato azabul ma'ad cewa iya zuwan da annabi alaihi sahabin abu da maka iya zuwan da annabi ya faɗa yin kenan wannan umar da ya guda hudu sai da ya hada umar da umar da kaza hada ita to sai yace ba na goma a kamar da ya aikira to kaga nan iya zama a gari kenan kar ka banza a lokacin a kafa ake zuwa kwanan su nawa a hanya kwanan su nawa a dawowa shi ta ce cewa ba ta da adadin kwanan ita kafin ba da mutukar sunan gaba da jira da kasu kawai ba ta da adadin kwari aka dai wa suka gaba akai cewa ba ta da adadin kwari wanda matsala ce ta ba kamar da za ku gani cewa wato su a maliki ana ganin idan har mutum zai kwana hudu to zai shiga ina duba ana zuwa a cikin wani cikin daji a zakarin wani mabuwa a zakarin da kuma na shirin da islam da ya kawo mujallar biyu ne a mujallar farkon da yana ta bayani gurare daban-daban sai yake cewa akwai tsere su hujjoji da ake kuma da annabi ne da ake kula da su cewa la yakunu li yuqlimu ra'atin an tajira masira da talaka da ayyar illa wa ma hazil alayhi bayan ne ne akwai ne talaka da ayyar bayan uku wajen da wannan hadisi sai cewa dai da ya wa'ala ne kace to mutar za ta yi za a hawa bana uku to a cikin Allah a cikin Allah dokin a tsere sun dalilan da suke yi a kan wannan akwai wannan matsala ce shi da hadiya za mu dora wani bayani a gaba ana hadisin sai na wannan da ga gaba wanda za mu fara sai mu ji me ya kamata to saboda haka kwana goma wannan hadisin mun lura cewa an rufe hujjar malikiya na cewa kwana hudu sun tafi kwana nawa goma ba a wannan hadisi to bara mu duba mu gaba babu kafir salati to kaga anan babu mu wuce mun ji an yi sauki na cewa wato a yi kadarun sallah a yi kadarun sallah kawai ga wanda wato zai tafiya sannan kuma abu na biyu an nuna mana cewa lallai akwai bi sannu sannu wajen yin ayyuka na addini kun ga an fara sallah da ka'a biyu biyu biyu sannan wato aka zo aka mai da ita hudu ana so duk abin da za ka yi musamman wanda yake sabon shiga addini to kai ma abubuwa a hankali kaji da hankali ta ka dora ma duka abubuwa shi da ake so mai dawa da zama mai hikima in bai da hijira zai ta kora mutane kuma annabi cewa ya tsiru wala ta asiru wa bashiru wala ta nasiru tafsiri shi ne ka dora abu sai abin da zai wahala ya mutumin da ya ce shi ba zai azumi ne da ke ba komai ya yi ke ba komai ba komai da kuma shi ba zai azumi ya ga ba shi ba ba zai azumi ba ke ba komai Allah ya ce shi ba ba duka zai rike ba zai waje a ce ba komai don kama wani sarrafa zai yi wallahi zai yi amma idan ka zo kace ba dan ka zo ga wuri da ga wanda kace ba ka fita da ka ko rasa yana mutumin da ka fara yau da ka wallahi wuri sai ya zuwa fita ka ka fara da kai kudi ya wuri da kudi yau to sai yake to babu kafir salati bilal babu da ne magana akan sai da sallah alila sai da sallah alila inda ake wannan kwanaki ko bara uku da ake yi na wato wace garin sallah da da da kawai ranar sallah da wace garin sallah da wace garin sallah ranar sallah ya ce faran mutane ba ko kira ce harka to sai ce ala abdullahi bin umar qala sallallahu ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi min rak'atayn abdullahi bin umar ya ce la yi sallah da hada annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam rak'atayn wa abi bakr la yi sallah a wajen na abubakar yace shi ma bibi yace wa umar ko ma bibi wa ma usman kadra min ibarati sai da Usman ba a farkon shekaru biyu da farkon shugabancin sa shi ma haka ajibi yake ku bai ji wannan da kyau tun ba a san ba a daga nan sai koma ya fita to ga daga inda Islami ya fito to me yasa sai da Usman ya koma cikin Allah me yasa farkon shugabancin sa wannan shekarun gaba daya kasa ajibi yake to an yi maganganu da yawa wata kace dalilin da yasa sai da Usman wato yin wanda su aka aure yayi a Makka kun bai ba kun ga magana da muke yana su saboda haka yayi aure ya zama kan gidan ke magana ta farko ce saboda haka din da yayi aure babu da tsawo mai kuma ka ja gida ya siya a nan gida inda ya je gida yana da gidan da zai zo tare shi ma ya zama ya yi aure kaga ne magana da yake yi na ke da baba ya je gida ya tare ba wai kawai a dan ya zo gida da gida ne da ya bada haya ba shi muke nufi gida ya je ya zauna sannan magana ta uku suka ce a a lokacin da za ka zo a shekarar ne ga mutanen ƙauyuka ne yau an musulunta duk sun shigo aiki hajji sababbin musulunta to zo da ka yi da Allah dalili shi ne idan yayi raba a jiki za su goma garin a tar kiba da su ce wallahi shi aje ala wani ya zo ne kudu za su rage an ce wannan dalilin ne ba shi ko har a lokacin ana wa su kalmani ba da jira Abdullahi da Musu sannan Abdullahi da Musu yana inkari yana cewa dan me yasa a rubuta mu ne zai suka kalla annabi yana yin bidiyo Abubakar yana yin bidiyo Usman kuma yana yin bidiyo shi ma yana yin bidiyo ko ba hudu shi ba da yake ba da an gani da cewa ga dalili shi ne sai wani yazo sai ya je guri ya rarrabo shi shi wani gudu wato ya san ba kuma ne yake fara yin kai kuma ban san hali da Allah haka mutane suke an yi da da da bai kowa da dabi'a kowa da dabi'a sai lalla bai ji ke masa yara ya daga sai ce lafi shi ne da Allah ilafa shawru yake ina da Allah baka ga shi a dubi za a yi domin wato sabani jari yake muka ni da Allah wutan ai jari yake ji za mu ga to haka ake shi ne bai da kara yake muka ni ji guda ku jari yake amma Allah na ga baka ga shi a dubi ne kamar ai to sai shi an san da gawo ai zai yi to cewa idan ka zo shi za a ga wani lokacin an tafi wata yaran daga da za a san ya sababbin musulunta ko da wace karatu wato yi kokari kai abin da za ku gance ka in ya zo aka koya muku sai a gaya muku sai to ne da aka kara aka ji a cikin saboda kaza to yana da fa'ida sosai da sosai ko na hanzar da yawa akwai da hanzarorin da yawa da suke kawo akan cika wanda yana wasu amma dai waɗannan su ne su kan wanda suka hukewa fili dan dai da abin da ya shafi kuma annabi ya ce inna dina yusru walan yata tadina ahadin illa gadama addini sauki ne da shi ba wanda zai tsananta wa kansa addini ba sai ya bukar kansa ya zo a da aka gaya wa Abdullahi bin Amr bin Al-As aji mutu ya yi kaza ya ji ya maka kaza ba ya ji ya maka sallar da rawa ya ji ya maka kafin ya mutu ya ji ya ila ba ya dauka wa da ne ya wani saboda ya riga ya mai ne ba zai iya ba da yana raka dari a dari ne kai dan ya zo ji ma da aji yake ina ma ya dauka wa aji kullun da ya yi wato kaza ne ba amma yake ila ba ya dauka wa ya ji ya kana to haka addini yake ana so duk dokin da aka kawo ba kai amfani to kaga wannan hadisi yana koyar da mu yadda Allah bada hukuncin sarki ko in ai ba gaba hadisin ba ko mun gaba sai yake to yadda aka dauka kawo mata ji sai yadda ake jin kanka kamar kuma ana tsara koyar da mutu a lallai akwai koyi da Allah ya rinka da suna da ake so kamar zauna gari shirkin da kuma baki sannan hadisi ya koyar da mu da ladabin sahabbai na gane da wato abin da ya shafi zamani ba ta fitowa kuro kuro da rika da kan mutane hadisi da dari hudu da uku ana hadi tasirin wahidin al-qudai radiyallahu anhu ka sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wasallam ya yi mana sallah aksaru ma kunna aku biji yace wato a wannan lokacin da muka ba wani yace rashin yawa ne yace muna da mutukar yawa don ku za a ga wanda suke cewa dalilin da yake da ai kasar waya bai tsoro da Allah ba ku sarki yake wani da baratu bil abi baraka alaikum junahu an tadkuru min salati ko wannan ai magana da wannan take babu ne ji a gare ku da zarar za ku yi tafiya wa idza darabtum ko li bil abi ko bil abi ina ce ku bambo ce wannan fi ko bi fi ko to da ke magana mun taba wannan magana a baya a garbo fi shine tafiya amma a zargobi bugu kada mun biya hadisi a bayan man dawo saboda haka ko ai da zarotun fil ardi wannan zai ta kana tilawa ba ka ka wace kuma da gurin domin ka san magana ta biya ne ba zai ga ni saboda haka da zaka kaga idan za ku yi biya a ban kaza babu zai ji a gare ku an san ku ne da salati kuma da sallar bidiyo duk da wanda ta kowa ne to wannan ba ta ta ba sai suka gwaba da ta gaba in kuntum ayyukum alladhina kafaru to suka ce ba za ka karo da yana da dole to kamar wannan hadisi rabbi yake ga wanda suke cewa wato bi halin tsoron rayuwar su eh sai kuma ana magana salatu da kauci ita wannan ayar ta hadisi yake mata ba ko za a zo an da wani ne da za a yi ba wato a gani ba duk da jinan an bibiya wani lokacin ma ba za a yi kawai ne a gani wani lokacin ma a zuciya saboda halin tsoro da aka kira to yin kuma yau sai da kuma da jina kamar hukunci da zuciya to sai su bi wato akar ba kunna hakku yace ku saurara ku a lokacin muna da dukkan yawa akar ba kunna hakku ba mu taba ganin yawan mu ba a irin wannan yanayin ba wa manu da aminci tunda rabi ba ba yana ji ku tsoro ko cewa za a iya ba mu da aiki to kina cikin aminci shine wa manu an tsamci in ji da abu yace kar ku dauka wai muna cikin tsoro an tsamci yace amma ni ne kuma amina yace na kai kuma biji muke ba wani tsoro da muke muna da kuma muna da kai yana kare karfafa wajen mu kan ba saboda haka idan mutum ya je mu na zai kai daga aji kuma kan da ya ne ya ji ba amina ka aji yace haka za ka da haka aji a ga haka magarwa da zai aji haka ke kallo haka ba biya saboda haka kaga aji nan abban baji akar babun na kasu kuma kawo gani a wato yawan da muka yi a irin wannan lokacin ba ba wato wa manu kuma cikin abu ba tsoro na ga wata a dan masu fitnati alama yadda ba za ka yawan da hadisin ba da wuri to sai yace hadisi ne da bukari ya fitar da shi a kitabul hadisi babu salati bi mina babu da yake bayani a kan yin sallah a mina babu na gaba shine babu salati bi halin bil madar babu da yake magana akan cewa ayi sallah a gidaje lokacin ruwan saukar ruwan sama to kaga a wancan lamar sabo ko cewa babu wani magana adadin kwanaki ke babu cikin kana junan mutum sai amma babu jima idan mutum ya ga ya ji a wani da rawar da bibi ladan da yake so zai kabul da sai ne ku sani cewa ba mu karanta wani karatu da ya nuna cewa in mutum madadi ne zai jira ne wanda ya yi sannan ya biyo ko ya yi ya sallama wannan karatun molan kare babu ba ga ake ai da wannan san ana yi da bayani cewa babu ba tambaya ba ce wannan misali ai ya ga cewa ai ana yi kuma karatu muka yi saboda haka ko da shi ba ruwan mu mutum ya je jira ni ba zai shiga wajen lafiya shi wanda shi ne zai tsaya na a yi ya yi ne zai a sallama da wannan karatu ko nan kare sai ce ko kuma a yaji ana cikin yi sallama kaji akan ba ba shi sallama da zai rigali ba saboda haka babu wannan idan kana so ka yi biyu to kaji a baka liman sai a wani wanda biyu ne to kai wani liman sai ji jama'a da ne aka da ne ne ne da yi kowa da kan da yi kowa zai yi ke tsaro amma wanda wannan sai zama ka gida da abaka na in dai ne ya kama ta sai ka fita simple kuma ka ga wuladen jami'i ne abin da muke magana duk madadin da ya je ya fi jami'i da ya fita sallah yawa kar ka ce mana ana yi ko kaza ba ruwan mu da ana yi karatu muke yi yanzu wallahi wa ala na na wanda ba zai zuwa a ai ba mu da wanda waye ce wanda ba zai zuwa waye wanda mutum ya na idan ya yi wala ni ba ba shi da mata shi ne sai ce da Allah da wani mata shi ne aka tura shi ne shi ne a ciki
wannan magana fa da muke zaman kanta wani lokacin da mu dawo misali magana da muke a kan cewa ba ka zuwa gidan mutum ai wannan ba akan wanda ba gani bane ana magana akan wanda ka gani ba bai zai je gidan wani ne wani ba an bai da aje ko amma yanzu misali kamar ya zuru gurin da ake yawan tsayawa a yanzu ba eh a wannan da ba da ake yawan tsayawa a huta ni kaji wasu ne ce banda wannan abuwan juna wani ke wata da so da aka ya ga ya a nan yan gurin za su yi sallah ai da kansu za su suna gabatar da su kun da abun za su yi wani su wa kuma da su rubu wani sallah da kansu su ɗan gurin in dai za su sallah da su
me illa sannan gaba a cikin da wani illa amma ba muna magana a kan dama wanda ya zo idan ka je guri a matsayin ka gaba da shi suka ce da ka mutu ji ba zai koma ka bari ku ji da sallah ke sallah kai ka dai ke dama ba wanda yake ji ka rawani ba babu wanda yake haka dan kana maka ji dole ne ka yi wanki babu ji wannan na rubun amma alfarma in ba je zuwa kai ba dawa ba ya ba da mutu ji ba ba dole wani ka da shi sallah ka koma je da jiro mutu ka zamu da duba ga sallah ba
na a wato shi ne wa'anda zai kai yanzu mata shi zaman kanka kake eh babu kun jami'i da kaba kaba shi za ka ce kuma a mata ko ka kai mata shi duk da girman da ta ga ka kan mata shi idan ka ga ya bi jami'i na san kuma a ce shi amma ba su wannan shi ne saukin ai Allah yana so an muku sauki ku bi ai ban da wannan halin da ke ruwa ai ba wannan saukin babu
idan ka samu zurfi ka zai ke wannan na'am a bayanin da haka wannan wanda zai jira ni ba ko bayin da da kyau da wanda zai jira ni ba shi ya gaba shi an yi biyu amma ya jira wajen wanda yake gaba da wanda zai je karibi ba jira yi da an yi biyu ya sallama da wanda zai ci shiga sai an yi biyu ai sallama da shi duk gaba ɗayan su gonan kai duk sun fito aya da na da shi ko ai ya fi wani da ko ba ɗin ne ka zo da tafiya duka wanda ke magana ta hajji shi ba a zo ka haka jami wanda ka ji ai ya da asalloli ne da ke amma in ka zo da tafiya ka bari mai ai ya ji daidai wannan babar guda uku da ka an gane yanzu mu ce to to sai yake cewa an ibn umar radiyallahu anhu kaga wannan babu salati jeri hali babu da yake magana akan yin sallah sai ni hali a gida wani yanayi ne zai sa a sallah a gida shi ne yake cewa mu je zuwa hadisi na dari hudu da hudu ali bin umar annahu azana bi salati dina ila jazati bazi wa rihi yace yayi kiran sallah a wani lokaci da wato dina ila a wani dare da zaki bazi ala kananin sanyi wa rihi da iska in ba kana da yi zuwa nan iska da sanyi ya ke yi ya da yazo ayya ala salam haka ku gaggawa ku zo sallah sai zo nan gurin da yake ala sallu fi rihan ku daurara kowa ya salla gida da ko Allah alaihi salam a kira ku salla kowa ya salla a gida saboda ne ne ma da Allah alaikum bi ta alaikum bi dini lil arab Allah bai san ba musu kunci a dini ba shine ba da yake da gun ba da jin lawa da zai ga muku da Hausa kowa ya salla gida da ya zo kwarai kuwa da ya zo wannan gabar amma ga ga yanzu cikin Kano sai an tafi kauyen da ake dawa a Kano ne kace alaka da dole da za a gani wasu kuma kace a iya ga wajen zallar sai ce to gaba alaka da dole da Allah yake to kowa ya zalla ya yake ne shike sai zalla da shi kadai shi ne wannan cikin masallaci amma wanda ake wannan sanin sanin ko ana ba ruwa ba sai ku da su zai kyale shi zallar da amma da bara da yana yana da wata cuta da ruwa da ke sai ya kwana hudu ne kuma fitowa ba amma jin yake bin Allah ne fitowa zai fito ruwa ya tuka ba za ku kuma ganin da waje bayan dadi da Allah ko yana ɗaya da cikin matsalolin da wato wani ke fama da su sabon sai abu Allah zai mutum ya dauka biyu a irin da ruhubaniyawa su ne kirista suna son bin Allah amma jahilai ne shi za ku ɗauki a ibada ta kalwa sai mutum ya ji wata biyu yana daki wai yana gon Allah kuma ba gon Allah ne don ba Allah ne ke wata biyu a daki to dole mu ba ni yawa to da haka kaje yake ce sai ba wannan sun magana yake inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya gurin mu'addi yace ku saurara ku ji ba ku dauka da kane in ji mu da annabi ne kan da yana umar da ne kira sallah idan ka nan ne da za ta barbi wa badari idan ka abu jaran da aka tsananin sani ga ruwan sama ana dabar dabar ka ya kulu ji shi ala da bijiyar ku saurara ku ji kowa ya san da gida kowa ya san da gida kaga wannan yana da yake fa'idodi da ya kamata mu lura abubuwan da ake so ka yi tarawa mutane da abu sai rauto kuma yaran ba shi da dalili to kai amfani da yaran wajen isar da sabo shi ne ɗaya daga cikin dalilan da ya za a ce fassara wa mutane kudu ba idan an zo yin kudu wa yanzu sai a yi bayani in bayanin za a yi kawai wani zai tafi biyar yana zuwa bai sani ya tafi ba wanda suke fahimtar larabcin ba shi da yawa sau da haka shi ne wannan a za a akwai bawa Allah da yake shi dole ya koma makaranta babban mutum ne sai ya yi shi zo da wani ɗan da ya ce wani ya zo na koma da larabci ya ce wallahi bai sani yake dole ya ce wallahi wajibi ne ya koma makaranta to kare da sun zo na koma da larabci ya zai fasara hudu ba kuma yaran yanzu da kai kora ko tambayoyi ne da su kamar ne ka tambaye kame kaza in ka gama da tsara ya ba wasu tambaya kana yi kana faɗa yana faɗa wai ta ga Allah ta ce ita kai ta tsara ne da ta ba da tari sai sai wata gana kwari ko dubai din nan da su take da tsari da bai da wata zani ba sai ta ba da tari ko wai kwari wa ne nake to wata ran ramu kariya kurare ne za a je gabar ai da za ta gane ai tambaya ku tari kike yi to kaga ya kulu alaka duniya yana cewa ku yi zalla a cikin kaga yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra shine wa ba'da ala alaykum fi dinin al-hayat Allah ya zama mana kun fi addinin mu hadisi na karfi da zamu sai a kai saboda babu gaba awa ɗayan mu da suka hadisi na Abbas bin Qala qala li mu'adhdhin al-jiwa min nabi Allah da Abbas yake ya ce wa mu'adhdhin ya ce wa mai kiran sallah da jiwa min nabi a wani dare da ake ta fara ruwa إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله إذا صابت wannan cewa wa kafin wannan kalma fala ta kul hayya ala sala yace kada ta hayya ala sala kul sallu bi jibu yusuku kace ku sallah a daku dauku ko an sallah a gida fa kana na bi kankaru sai da kaman mutane sun yi inkari duk yawanci ba ya ba dan me za a je sallah a gida kana bi bi fa'alahu balu khairul minni yace to ku saurara wanda yaji da alheri biya wannan da haka ba shi ke nan ba ina nawa ne da zai sana ibnu abbas ya ga wuce yace inna la ujuma ta azama yace ku dai duba ba wajibi ki juma wajibi ki wa inni kan yi du'a ku horija ku yace amma kuma ina yin wato in ta muku abin da zai sa ku cikin kunci ba ta mutuna cikin dan karku ka fitowa cikin addini cikin tabo wadda abu da tanki mutum ke ya dogarin dowa ya bani ya bani hawa to to wannan harafi ne ko addini yace to kowa ya nuna mutukar an samu wannan yanayi akwai wani kawai da muka ga zuwa dawa Allah a wannan zaman su dauke idan kusan miliyan da da ya ce ba rayuwa ko dan kaje akwai wuraren da za ku wuce za ku je ka ku kuje gurin da za ku fita wani guri sai ruwa ya zo ba rubun biwa haka to kaga wannan yanayi kuma inda za a je shi sallah ake raduwa a sallah haka yake don gurin ruwa da biya yake gaba ɗaya kamar na ruwa yake yi za ka ce mutane su sallah yi ko ba don wuce wajen zama ba muka je da aiki za mu zauna da sallah haka rabin biyu Allah akwai gurin da gani zai kama kusan tinya to kaga wannan ka ce mutane su sallah sallo da ya halla ko da an ɗauke ruwan sai ya kwana biyu bai gama barin gurin ba dan shi kansa masallacin gaba ɗaya har kuka rabi za ga sai ya ɓata shi ne yayi da ku kai dan in ta zauna a nan kai awa ne zai mura sai sai ya kama ga Allah to ka ga irin wannan shi ne cikin wato addini ka fahimci wannan ne a dauka kawo mutum to addabu shi ne sarki to gurin da aka samu ta da sarki sai a gura wallahi wa awwal da muka faɗa daidai Allah ba mu ladarka wannan muka kuskure Allah ya kuskure garki ya yi mu ina roƙon ubangiji da suna da kyakkyawa da tsoron da ka kusa Allah ya saka abuwa da alheri an samu agaji na masallaci na naira dubu hudu da ɗari takwas ina fata Allah kowa ya saka masa da alheri ya biya masa bukatun su da alheri ina roƙon ubangiji da suna da kyakkyawa ba da kuma kun gaba da kusa akwai ina tunanin za mu ba da ranar Allah ya saka wata daura da suke so za mu yi wa musamman malaman islamiyyu da masu ganin masu masu iya karanta baki ni wani karatu na sarfi da ake so a yi sha Allah a sami agajin da zamu samar da littattafan da za a yi amfani da su kuma bi wasu abubuwa ne da za a iya yi a wannan lokacin insha Allah ta'ala na yini guda kan yi wannan yare da abin da yake tallafa wa da'awa sosai da sosai musamman ɗan uwa matasa da suke koyarwa da tunani za a ga akwai irin da kamar da za a ga ta tabar da ake don haka yi ta a wannan lokacin an taimaka al'umma da yawa domin shi wannan kowane mutum da ya zama al'umma yake to sai ga ake wata al'umma gaba ɗaya matukar sun koyi waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala ina ga nan da lafiya zuwa mutum to za mu bada ba zai ɗau lokaci ba za mu bada ranar da za a yi kuma mu ɗauki ranar waɗanda za su halarci wannan wato muhazara insha Allah ta'ala muna roƙon ubangiji wannan bakin sarki Allah ya saka kowa da alkhairi masu taimakon addini Allah ya taimaka musu ya ƙara karfafa musu gwiwa Allah muka fitar sarki ya ce ko mu yaji wa bukatun mu na alkhairi wanda suke jarrabawa a makarantu Allah ya riko da hannayen su waɗanda za su fara Allah ya taimake su waɗanda suka gaba kuma Allah ya ba su nasara masu neman aiki da sana'a da kasuwanci Allah ya shiga cikin al'amuran su waɗanda suke neman aure wanda suka sa aure a gaba da wanda aure ta kota a gaba da Allah ya riko da hannayen muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawa wa ko wanda wanda kuka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kumbunta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu ko guje mata Allahumma kullu fi qura ila al-afik wa la tukilna ila anfusina al-fata'un aw qalla min dhalik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin karatun mu na gobe ma a lokacin da insha Allah ta'ala في كتاب سنة الكتاب العزيز السلام عليكم